أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون muna cikin kisa na bani isra'ila wanda aka yi bayani nimomin da Allah ya yi musu da kuma saba wa Allah da suke yi Allah ya ce ga yadda suke so su yi masa shi su kuma ce ga yadda suke so su yi so a karatunmu na baya mun tattauna a kan saniya wanda Allah ya ce bani isra'ila su nema su yanka saboda sun koka an kashe musu wani mutum mutumin nan kuma ana so a san waye kashe shi sai suka yi suka samu annabi Musa suka ce Musa ka roƙa mana Allah ka roƙi Allah Ubangijinka ya gaya mana wane ne suwa ya so kashe wannan mutum sai annabi Musa ce su nemi saniya ku yanka suka ce a ya daga ce mana ka roƙa mana Allah ya nuna mana wanda ya kashe mana dan uwanmu sai ka ce mu yanka saniya me ya alakan yanka saniya da kisan dan uwanmu Allah dai ya ce ku yanka saniya sai to mun ji za mu yanka saniyan saniyan wata iri yake so mu yanka wata iri saniya yake so mu yanka Allah ya ce ku yanka saniyar da ba tsohuwa ba ba yarinya ba sai to mun ji me ya kalan saniya gaya mana kalan Allah ya ce kalan ta yalo ne yalo shar za ta za ku ganta za ta ga yalo sosai suka ce a mun gaskiya mu gane wannan bayani amma yanzu ya kama da bayani insha Allah za mu gane Allah ya ce to saniya ce wacce kuke lafiyayya ba tsohuwa ba ba yarinya ba ba ta wahala wajen aikin nema ba ba ta gaji ba amma dai kalan nan yana nan yalo sai suka je suka samu a wajen wani yaro wanda yake bin shawarar mahaifiyarsa wanda duk abin da zai yi sai ya shawarci mahaifiyarsa in ta yadda masa sannan sai ya yi don shi wannan yaro mahaifinsa shi ne ya bar masa wannan saniya ta ce mahaifiyarsa ta kula masa da shi da ya tashi ta gaya masa da saniyan ta girma ya ce zai je ya sayar da ya je sayarwa aka ce ya birane shida bayan mahaifiyar ta ce birane uku aka ce sai birane shida ba tare da ya shawarci mahaifiyarsa ba yake a shi sai ya ji ya shawarci ta ya koma ya je shawarci ya ce a sayar da ya dawo ce to na saya birane ko dinari goma sha biyu amma da sharaɗi ba za ka shawarci mahaifiyarsa ba take a'a ni sai dai da shawara mahaifiya ta nake komai to dai koma ya je ya gaya mata take to wannan mutum fa ba mutum bane mala'ika ne ka koma ka ce ba mu shawara akan saniyan nan ya kamata mu yi to a je a kula da saniyan nan wata rana waɗansu mutane za su zo su nemi wannan saniya kuma da tsada za su saye ta don za su saye ta kuɗin da ya cika fatarsa gwargwadon kuɗin da ya cika fatar shi ne gwargwadon kuɗin saniya shi ne Allah yake Allah ya ce wa zabawa wa ma ka biyu aluna suka yanka wannan saniya da kyar kamar ba za su yi ba saboda tsadar saniya to sai aka kawo farkon kissan a nan a baya ba faɗi farkon kissan ba sai yanzu za mu faɗi farkon kissan Allah zai gaya mana wa istina iska taltun wa suna iska taltun nafsan faddawa tusiya lokacin da kuka kashe rai faddawa tun kuma kuka yi jayayya talaftun kuka yi jayayya a cikin wata kasamtun kuka yi jayayya kuka yi faɗa tsakaninku waye ya kashe wannan suwa suka kashe wannan mutum faddawa tusiya ai kuka yi jayayya akan waye kashe wannan mutum wallahu mukhrijum ma kuntum tasumuna to Allah zai bayyana abin da kuka zance kuna boyewa to mutum duk abin da yayi ko a bayyane ko a boye Allah yana sani wallahu wallahu ya'lam ma tubduna wa ma kuntum tasumun duk abin da kuka bayyana ko ka boye Allah ya san shi ko ma menene shi وهو عليم بذات الصدور Allah yana san da abin da ke cikin zukata abin da ka faɗa da wanda baka faɗa ba da wanda ka aikata da wanda baka aikata ba duk Allah ya sani na haka wallahu mukrijun Allah shine ya fitarwa ma kuntum tasumuna abin da kuka boye
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله يتي wannan saniya da kuka yanka bayan sun yanka kenan Allah ya ce wadribuhu bi ba'dha ku yi ku yanki wani tsoka a jikin wannan saniyan iya son abin da saniyan za ta yi kenan ku yanki tsoka ku biji wannan mutumin da shi idan dai daga jikin saniya aka yanko wannan tsokan aka biji mutumin da shi to zai rayu kuma zai faɗi wanda ya kace ta dirbuhu bi ba'dha wai suka ce a harshen saniyan ne aka yanko aka biji gawan ta wani suka ce wai nama ne a jikin dai saniyan aka yanko aka biji mutumin da ita nan malamai suke cewa kaga saniya tsokan saniya an ce abu ji jiki da shi jikin zai rayu to kai ina in ka ɗauki harshenka ka bugi jikinka da shi kana la ilaha illallah kaga sai zuciyarka ta rayu sai jikinka ya rayu kana subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kaga harshenka ya motsa bakinka ya bugi jikinka ne kaga sai raye zuciyarka ya karayi ke to kada mu yi wasa da yawan karatun alqur'ani istighfari salatin annabi da yawan zikirin Allah Allah ya tadribu wa radiha ku bi wannan mutumin da wani bangare da ke cikin saniyan nan sai ka yanko ka za ka bugi mutum ana dukansa sai ya rayu yana rayuwa sai ce waye dan waye ne ya kashe ni sai ya koma sai to sai a tiriyo to الله مخرج ما كنتم تكتمون تضربوه ببعضها كذلك يري الله الموتى haka fa Allah yake raya matattu yadda yake so kaga a cikin wannan sura Allah ya magana yadda ya raya matattu da yawa kaga nan dai a baya yana cewa a ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون mutanen annabi Musa mutum saba'in din nan da suka je suka ji maganan Allah suka ce suna so su gan shi arin Allah da haraka fa ka zatu musayqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum ba da mutukum la'allakum tashkurun kaga nan annabi Musa yace to Allah ka sa na zaɓo mutum saba'in manya daga cikin su sun zo sun maka ba daidai ba ka kashe su anan ya ubangiji ai da ka kashe su a gaban mutanen mu saboda yanzu in na kowa ne zan ce musu Allah yana roƙo ka raya su sai Allah ya raya su to kaga nan kuma wannan mutum na bani isra'ila da aka kashe shi Allah ya ce a duke shi da da- da- da naman saniya zai rayu aka buge shi kuma ya rayu a can gaba za a yi maganan a mutanen jalutin umu ulufin hadar al-mautu fa qala lahum Allah mutu thumma ahyuhum kaga nan ma an yi maganan mutuwa da tashi sannan har yanzu a cikin suratul baqara din an yi maganan annabi ibrahimu da yake cewa Allah yana so ya nuna yana so Allah ya nuna masa yadda ake raya masa su wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mawti qala wa lan tu'min qala bali walakin yatma'inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayr فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينا وسعيا واعلم أن الله عزيز حكيم kaga nan an yi maganan raya madasi sannan kuma a gaba kaɗan aka yi maganan uzairu an yi maganan uzairu cewa قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا تفرهن يأتين كفايا واعلم أن الله عزيز حكيم aka yi maganan uzairu lokacin da ya shigo baitul maqdis خاوية على عروشها قال عما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وبعدها هذا لما أن مغنى متوى بتاكي فتكون وانا سورة بقرة هو يريد بندبا الله يمغنى متوى بتاكي أو يريد دابير فرقوا دي متانا النبي موسى ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون نبيو shine wannan da suka kashe mutum aka fito shi da naman saniya ya rayu na uku shi ne mutanen jalus mutanen annabi dawudu kenan a wahu lukan hazar al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ayyuna na hudu annabi ibrahim da yake yana so a nuna masa yadda yake raya matattu allah yake ya kama tsuntsaye guda hudu ya kama tsuntsaye guda hudu tsuntsayen nan in ya yanka su ya rike kayukan a hannunsa sai a fije su in aka fije a kwaba gashin nasu bayan an kwaba gashin shi ma naman a daddaka a kwaba nama in an kwaba sai a je a rarraba su akan duwatsu amma ya rike kayukan tsuntsayen a hannunsa to kowanne sai ya kira shi misali ya ce ɗawus an kaka to duk wanda ya kira sai ya je nan ya ɗauko naman sai ya je nan ya ɗauko naman sai ya je nan ya ɗauko naman sa ya je can ya ɗau gashinsa sai ya zo wajen annabi Ibrahim ya karɓi kansa yace arini kai mutum kala walan sun kala bare walakin yau mai nasabi kala fa kuzar ba ta nuna sai ka dauki tsuntsaye guda hudu fasurun ne ilaika sun maja ala kulli jabalin min najisan sai kowanne ka sashi a kan dutse kashi hudu na ma tsuntsaye su hudu ne sun madu hunna ya tina ka ta'aya kowanne su kwala masa gida haka zai taso ya dauki namansa da gashinsa ya zo wajenka yana tafiya ya karɓi kansa a wani wa'alam anna Allah azizun hakim kasan Allah mabuwayi ne al'azizu wato mabuwayi ne alhakimu shi ke sanya komai inda ya dace sannan kuma sai maganan uzairu wanda da ya zo baitul maghrib ya ga duk garin sun mutu gaba daya ba kowa ka kai yanzu wannan garin akwai wanda Allah ya saka raya su kawo ta ala urusiya aw kallazi qad aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiya ko wanda ya zo wucewa wani gari karya na ake batul maqdis sai ga gine gine ga komai amma ba kowa a garin da kasan an yi yaki a garin an kashe kowa da kowa ko kowa ya gudu yace annabi ya ji Allah ba da mota yanzu wannan gari za a sake rayuwa a sake rayuwa a cikin sa bayan sun mutu fa mata wallahi da ata ayi nan sai Allah ya kashe shi sai da ya shekar ɗari yana kwanci a wajen ثم بعثه في الله يتجيب الله يتكلم لبيس نو كذونا عنهم في لبيس يوما وبعد يوم to ba mu ta kwana ɗaya ko wuni ba amma shekara ɗari ya yau sai ba mu ta kwana ɗaya ko wuni ba Allah ce balla bisa ne ata ani ka sau ka kwana nan ka zauna a wannan wuri shekara ɗari balla bisa ne ata ani fanzur ila quranika ka duba abincinka wa sharabika ka duba abin shanka lam ya tasanna ba su lalace ba suna nan da kansu shekara ɗari ɗin nan ba abin da ya same su wanzur ila imarika kama duba jakinka ba kana tunanin ya za ka da mutane ba to bari ka ga yadda zan tafi jakinka ka gani a idon ka gani bai na jalaka ya kan nan wanzur ila gabani ka duba kasusuwan kaifa nusuruha aw nusuruha a wata ruwaya yaya muka muka wato muka rakkaba su muka tsara a cikin jakinka sun mana su alama ya ga keleto na jaki ya tashi ga kuma inda aka zo ka lafta masa nama sun mana suwa lahma falan ma ta bayyana lahu yayin da ya ga haka ya ce alamu annan Allah ala kulli shay'in qadir lalle yanzu kan na yadda Allah yana da iko akan komai subhanahu wa ta'ala haka Allah yake al'amarin sa kaga tabul kafi ma sai da suka shekara 309 a cikin kogon su sana ɗari uku da tara a juya su ta nan a juya su ta nan in sun gaji da nan ya Allah ya juya su kuma har da karansu wallahi su fi kafin salatin yatin sinina wazzadu tis'a qulillahu alaihi ma labisu a shekarun a shekarun rana shekaran su ɗari tara a shekarun wata shekaran ɗari tara da tara a ɗari uku da tara a shekarun rana shekara ɗari uku shekarun wata shekarar ɗari uku da tara yanzu misali mutumin da ya shekarar ɗari uku a littafin januwari to yin a littafin almuharram ne za ka samu ɗari uku da tara ne saboda kwanakin da suke raguwa suna ƙaruwa a watan sama to shi uzorin nan wanda Allah ya kaje shekara ɗari lokacin da aka yi wannan abu shekaransa arba'in a duniya kuma ya haddace a taura yana rubutawa shi yasa ma yahudu suke ce masa dan Allah wa qalat al yahudu uzairu ibn Allah to ya fito ya zo baitul maqdis ya bar yaron sa a gida shekaran sa 20 shi kuma da Allah ya tafe shi yanda abinci sannan bai lalace ba shi ma bai canza ba haka ya dawo dan shekara 40 din sa sai ya koma gida ga dan sa ya tsufa shekaran nan 120 shi kuma yana da shekara 40 ya zo yana cikin gidan na gida aka ce na ne gidan su uzairu yana tambaya sai ta shi ne uzairu ta yaya aka ce kai ne uzairu uzairun da muka sani ya haddace a taura sai ta shi ma iya taura ai shi ne dai uzairu sai ya karanta mu suka yadda cewa shi ne to kaga wannan iko ne na Allah ubangiji ya kashe shi shekara ɗari kuma bai ƙara masa rayuwarsa ba ya dawo ya samu ɗansa ya girme shi ɗansa ya tsofe shi ya zama kana ganin ɗan sai kai tsammanin ɗan shi ne uban uban shi ne ɗan wannan ikon Allah ke haka Allah yake al'amarinsa kazalika yi lillahi al-mauti haka Allah yake raya matacce wa yurikum ayati la'allakum taqilun saboda ya nuna muku ayoyinsa ko za ku hankalta da ayoyin Allah wannan ayoyi ne na Allah ubangiji Allah shi ne ke da iko komai subhanahu wata'ala Allah ya mana mai kyau
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
ثم قصر قلوبكم من بعد ذلك وهي كالحجارة أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah madaukakin sarki sai ya gaya mana yaya bani Isra'ila suka kasance bayan wannan al'amari ya faru har kaga sun yi addu'a sun nemi a roƙi Allah Allah ya gaya musu ga yadda za a yi bukata ta biya kuma sun yi da ƙyar bukata kuma ta biya me ya kamata su yi su sallama wa Allah su muka biyayya ko sai suka yi maimakon zuciyar ta yi sauki ta fi Allah sun makasar kulubuku Allah ya ce sai kuma zukatan ku yahudu sai sai tauri sun ba da zalika bayan kun ga waɗannan ayoyi bayyanannu na Allah sai zuciyar ta yi ƙarfi maimakon zuciyar ta yi laushi sai ta yi ƙarfi min ba da zalika fayyakar hijara zuciyar nan ta zama kamar dutse saboda ƙarfinta ta zama abin da bai yi shiga ke ta riga ta yi ƙarfi zuciya ta ƙeƙashe ta buce manzo Allah ya ce yawan dariya yana kashe zuciya mutum ya daina yawan dariya yawan dariya yana kashe zuciya san abin duniya da dogon buri in ji kyau tijjani take ba wa abin da ya kai shi busar da zuciya mutum ya dinga san abin duniya kuma ya ce dinga dogon buri yana dogon buri in na zama kuɗi kaman kaman bilgit zan yi kaza in na zama ka ta lissafi wani wanda za ga wani ce ya Allah in dai yana da rabo a lahira to Allah ka kawo min kaɗan daga ciki ko na duniya ka kawo min kaɗan daga duniya an yi wani bawan Allah da yake da muka sani tun muna yara ana kiran sa cewa ne burin duniya yakan ce wai ina ma in da yana da gidan aljanna Allah ya yanko masa wancan aljanna ya jigo masa duniya ya samu ya fara da to irin wannan burin duniya din baya da kyau kar mutum ya yawaita dogon buri kar ka yawaita dogon buri ka yi burin ka gwargwado saboda haka yana kashe zuciya kuma kar ka rika ɓata ranka akan abin duniya duk abin da ka ga baka samu ba Allah bai kaddara maka za ka same shi duk abin da ka ga bai kubuce maka ba Allah da yake kubuce maka ba ko da mutanen duniya gaba ɗaya su taru su nemi su baka wani abin da Allah bai baka ba su isa ba mutanen duniya su taru su kwace wani abin da Allah ya baka ba su isa ba rufiya til aqlam da jaffat suhu an an tage alqaluma kuma takaddu su da sun bushe Allah ya riga ya kaddara komai kafin ma a halittar mai da kafa da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta kowa da komai kaddaransa kowa da komai kaddara wani zai iya tambaya to me sa za ce wane yi yayi abu kaza zai yana ƙara tsawon rai in an yi misali ce da yayi wa mahaifa yana ƙara yana ƙara tsawon rai yana ƙara jan kwanan mutum a'a yana ƙara da mutum albarka a rayuwar ne albarin in rayuwar ta yi albarka sai ya samu kwanan ya ja ma'ana yana ƙara tsawon kwana a ce in mutum ya aikata abu kaza abu kaza yana ƙara tsawon kwana in yayi kaza yana ƙara tsawon kwana a'a ana sa albarka a rayuwar ne sai kai abin da wato mai tsauran ba da ba shi ne ma'ananta wayannan yahudawa a sassu lokacin Allah ya ce sai maimakon zuciyar sai sauki su imani sallama wa Allah sai zukatan su suka yi ƙarfi kamar dutse bayyana kalhijara zukatan sai suka zo kamar duwatsu au ashadda أو أشد قسوة ko kuma fiye da wato ƙaƙashewan ya zama taurinsa ya fi na dutse saboda taurin dutse ta fi da dutse ai a duwatsu ma wa yin namin hijawati lama ya tafajjar min alham akwai dutse ko min ƙarfinsa za a ga ya tsage ruwa ya fito a ka ganin ya yi taushi kenan ko muna gani masu fasa dutse in suka sa masa wuta yana yin taushi saboda su daɗin fasawa amma zuciyar nan adam taurinta ya fi na dutse inda ya zama kafi Allah ya kiyaye wa inna min al-hijaz lama yatafajjaru min al-har a cikin duwatsu akwai wanda za ga ya kece ruwa yana ta sauka a cikin wa inna mina lama yashaqqaqu fa yakhruju min al-ma wani zai kece ruwa ya fito a cikin ثم قصر قلوبكم من بعد ذلك هي كالهجاوة وتد قصوى وإن من الهجاوة لما يتفجر من الأنهار وإن منها لما يشتقق فيخرج من الماء أقول أن هو ذا بين أنبع لي لا يكون دوتا ونكم لا تدع ها كيف وايرو هنا فقوا ويكون دوتا وإن منها لما يهدد من خشية الله وإن دوتا هنا كوش يتلن ذا ذا يغنغرو babu kai da babu dalili yana kan dutse dan uwansa sai ka ya gangaro me yasa tsoron Allah kuma wayannan duwatsu suna tasbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ni dutse a Makka da na sani tun kafin a aiko ni duk lokacin da nazo wucewa sai ya ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah yace har yanzu kuma na san dutsen na san inda yake annabi ya ɗebi duwatsu a hannunsa suna tasbihi kuma duk halittun Allah da ka sani suna yin tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu abin da ka sani da ma wanda baka sani ba suna yi wa Allah tasbihi sai dai kai ba za ka fahimci nau'in tasbihin ba kai wannan duwatsu da suke kece ruwan nan su kuma nau'in tasbihin su kenan wanda suke gangarowa daga sama ta yi nau'in tasbihin su kenan ko kuma wai nau'i daga ciki tunda tasbihin kala kala ne tasbihin su ba a yankewa ba wai daga ruwan ya fito an gama tasbihin ba a'a nau'i ne nau'i nau'i yanda mu Allah ba mu nau'i nau'i na zikiri saboda dan adam yana son canji a komai yana gundura da abu daya komin daɗin sa wani lokaci Allah ya ba mu istighfari zikiri ne salatin annabi daban-daban zikiri ne shi ma yake jifarin kala-kala ne akwai astaghfirullah akwai astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa qayyum akwai astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilayhi akwai kuma sayyidul istighfar inda yazo hadisi ingantacce Allahumma anta rabbi wa ana anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنب وأبوء لك بذنبي أو أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت kaga wannan zikiri ne shi ma nau'i na kanta nau'i ne mai zaman kanta na nau'in zikiri kaga karatu alqur'ani zikiri ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar zikiri ne sunayen Allah daban-daban ambaton su zikiri ne la haula wa la quwwata illa billahi al-azim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ga sunan dai zikirorin nau'i nau'i duk wanda kai yayi kada ka zauna baka tare da Allah da ka wannan duwatsu Allah ya ce sun makasar kulubuku sai ku yahudu maimakon zukatanku su taushi su imani su koma ga Allah saboda wannan ayoyin Allah da ku gani sai abin ya zama akasi sai zama ma kaman ya kare ke kasar da zukatan ku ne wayya kal hijara sai duka zukatan ku suka zama kaman duwatsu aw ashad qatwa ko kuma fiye da sai ka ce wani zuciyar ku sai ya zama kaman ko fiye da wato sai ka ce wani ya fi dutse karfi aw ashad qatwa wa inna hijarati saboda cikin duwatsun lama ya tafajjaru min anhar akwai wanda koramai suke cetowa daga cikin su za ka samu duwatsu masu ruwa a cikin wa inna minha lama ya shaqqaqu fa yakhruju min al-ma akwai wanda an ceta shi kuma ya cetu da kansa sai ya ga ruwa yana fitowa daga cikin wa inna minha lama ya fito min khashiyatillah ai daga cikin duwatsun nan akwai wanda haka kawai yana zaune akan nan uwansa dutse sai ya gangaro ba wai ne ya zo ya turo shi ba saboda ne min khashiyatin lahi saboda tsoron Allah wama Allah dughafin amma wama Allah dughafin amma ya'malu wama Allah dughafin amma ya'malu Allah wama Allah dughafin amma ta'malun Allah yana sane bai gafala da abin da kuke aikatawa ba kowa da komai duk abin da mutum yake aikatawa Allah yana sane da shi ko menene shi ko kamar yadda ya faɗa baya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna ko kai abin nan a fili ko kai a boye Allah ya sani sannan ma Allah ya ce wallahu da zafi amma ta'malun Allah bai gafala da abin da kuke aikatawa ba duk abin da kuke aikatawa ko na alheri ko aka sanka Allah ya sani kuma da shi zai saka muku Allah ya ba mu ikon aikata ne kyau
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون آه Allah malaukakin sarki kafin mu fassara wannan aya idan muka duba shi zuciyar ɗan adam zuciyar ɗan adam Allah ya yi wa ɗan adam zuciya zuciyar nan a wani hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا, ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ألا بايا دوبا سفنكم يا كتي بايا دوبا يا جسمكم يكي ko irin kaya kuka saka ko yaya sifar ku take iyaka abin da yake dubawa zuciya me zuciyar nan take ciki wasu ma suna cewa alƙalbu bai turraf zuciya ita ce gidan Allah inda ala yi Allah gida to annabi sallallahu alaihi sallama ya zo a hadisi ya ce إذا قالت إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ala wahiyar kalb akwai wani tsoka a jikin ɗan adam wannan tsoka idan ta yi kyau to ɗan adam ya kyauta shi idan ta yi muni ɗan adam ya yi muni wannan tsoka ita ce zuciya ita ce zuciya ita ce zuciya to kaga zuciya tana iya lalacewa zuciya tana iya gyaruwa amma zuciyar ɗan adam duka yana hannun ubangiji shi yake juya su yadda yake so shi yasa manzon Allah kullum addu'arsa an tambaye wata daga cikin iyalan manzon Allah a cikin zikiri duka wani manzon Allah wanne ne manzon Allah ya fi sace ya ya fi yawan cewa ya muqallal qulub sabbit qalbi ala dini ya mai biye zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani ko ya kuke so ku yi adalci tsakanin matanku irin ta soyayya a zuciyarku ba za ku iya ba kana da mata daban-daban ko ɗaya ko a mata ko biyu ko uku ko hudu ka yi musu so iri ɗaya a zuciyarka Allah ya ce wannan ba zai yi ba shine Allah ce walan na har abada walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ko da kuna son haka ku mutu sai iri daya to ba zai yi ba saboda ne abin yana hannun ubangiji sai yake biyo zuciya yadda yake so annabi da kansa yana to Allah kada ka kama ni kan abin da bani da iko a kansa zuciyoyin mu suna hannunka sai kake juya su yadda kaga dama idan haka sai mu rika yawan wannan addu'a cewa ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik ya ne ne juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka yadda manzon Allah yake faɗa ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك haka idan mutum Allah ya karbi addu'arsa to sai ya samu zuciyarsa ta inganta sannan akwai mutumin da akwai cututtuka na zuciya zuciya tana da cututtuka kaga hasada cutar zuciya ce ƙarya cuta ce ta zuciya to dole ne mu nemi magunguna da za mu wato magance waɗannan matsaloli na zuciya idan zuciyar mutum ta lalace to za a gaba abin da ba zai yi ba na sharri mutum wani za ga yana yin wani abu sai ka ce mara imani kana abu kaman ba imani to kaga babu zuciya yake zuciya ta mutu ba ta rayu ba to zuciya in ana so ta rayu ko in ana so ta wanku ta tsarkaku to da zikirin Allah ake tsarkake zuciya zalla ce inna li kulli shay'in saqala wa saqalatul qalbi zikrullah kowane abu na da abin da ake wanke shi da shi yayi kyau shi zuciya abin da ake wanke shi ba ruwa bane ba fetur bane a'a zikirin Allah ne ka ga riganka ruwa za ka sa da omo ka wanke ta fita jikinka ruwa za ka sa da sabulu ka wanke ya fita amma wani inji da kake da shi ko a jikin mashin ko a jikin mota in ka sa masa ruwa ya lalace shi kuma da me yake wanke shi da fetur sai ka sa masa fetur sai ga ya fita kal to zuciya ba shi ba da fetur bane ba da wani chemical bane a'a shi abun wanke shi ambaton Allah ne kuma in kana so ka samu nutsuwa daga an ganka an gane sassan mutum to ka zama zakin dan abin da Allah ke cewa allazina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah wanda suka yi imani zukatan da zikirin Allah take nutsuwa sai Allah ya tabbatar da magana yace ala haka ne ala bi dhikrillah taqma'innu qulub lalle da ambaton Allah zuciya suke samun nutsuwa ita zuciyar nan ita ce nafsu akwai nafsu akwai nafsul ammara akwai nafsul sawwala akwai nafsul mutma'inna a kafin mutma'inna akwai nafsu allawama mai zargin kanta to wannan nau'i na nafsu hawa hawa mutum yana hawa-hawa yana kure su nafsul ammara ita rai kullum abin da take murtan ka da shi ka je ka yi mugun abu innan nafsa la ammara sun bisu illa na rahima rabbu Allah ya ji kan mai sa zuciyar mu kasu daga umurtan mu da munanan abubuwa akwai nafsul sawwala nafsul amara nan shi na kowanne adam sai dai wanda ya tsaya ya yi jihadi ya yaƙi zuciyan sai sa jihadin nafsi shi ne babban jihadi an je ta buka an sha wahala ga garjin rana duk da ba yi yakin ba da aka dawo manzo Allah ya ce jihad raja'na min al-jihad al-akbar ila al-jihad al-akbar mun dawo daga karamin jihadi zuwa babba sabai shan kalin sai taji ya rasu Allah duk wannan wahalar da muka ja wajen yakin nan a ce wannan karamin yaki ne sai ya ce jihadin nafs kuwa akbarul jihadi ka yaki zuciyarka ka hana ta sun zuciya ka hana ta sabon Allah shine jihadi kaga jihadi a nafsul ammawa da su'i sai ka yi jihadi ka yi kokari sannan ka gyara zuciyarka akwai nafsu sawwala ita ko nafsu sawwala ita ce irin irin irin zuciyar Musa Sami wa kazalika sawwalat li nafsi haka zuciya ta ta raya mu mutum yayi abu dan mai kai ra'ayi ne haka zuciya ta ta raya mu sai ita ke ce mata nafsu sawwala ita ma tana kai mutum zuwa ga halaka idan mutum ya fara hawa ya fara gyaran zuciya zai iso zuwa nafsul lawwama ولا أقسم بالنفس اللوامة نفس اللوامة إذا تي زوجيا من زوجين من إتا كان زوجا كان كان أيتا كوني أبو زوجا أوه بالله sai da kanka zaka dinga zargin kanka a cikin zuciyanka me yasa nayi kaza me yasa zan yi kaza to kaga rai mai zargin ne ita ke to nan rai ta fara jaruwa kenan har ta fara gane mai amfani da marashi to akwai nafsul mutma'inna ita kuma wannan ta gyaru ta yi zikiri da yawa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wanda suka yi imani zukatan suna samun nutsuwa da ambaton Allah ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah yake haka yake da ambaton Allah zukata suke samun nutsuwa to ta yaya za ta nutsu to wannan zuciya da sai zikiri sai da yawa Allah ya ce wazkurullah kathiran to kai zikirin Allah da yawa zuciyarka ta yi tsarki ta tsarkaka ta yi kyau ta rage sabon Allah to sai zuciyarka ta zama mutma'inna ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna ارجعي الى ربك راضية مرضية wannan shine hawa hawan zuciya a sai yana mana bayani yana cewa zuciyoyin mutane za ka ga kowane mutum akwai inda zuciyarsa ta fi karkata kowanne a wajen son zuciyar kowa akwai inda zuciyarsa ta fi karkata wani ya turbude zuciyarsa a cikin kwatanni wani ya turbude ta a cikin sukari wani ya turbude ta a cikin jini wane ne ya turbude zuciyarsa cikin kwata shine mutumin da duk abin da lauje ya yanko ya wani komai ya samu kai ba ruwansa baya tantance halal da halal kawo kwata ai babu abin da babu a ciki komai da komai na ciki wannan ya tubu da zuciyarsa a kwata wane da ya tubu da zuciyarsa a fitari shi kuma in yi shiru yana tunanin matan banza in yi magana ma maganan matan banza yake maganan ba kama da kyau wannan ya tubu da zuciyarsa a fitari wane ya tubu da zuciyarsa a jini shi kuma ya zage wancan ya ci mutuncin wannan ba da aiki sai dai ya yi maganan wannan ya yi maganan wannan to maganan mutum kana maganan mutum a in kana maganan mutum kamar kana cin naman sa ne kamar kana cin naman jikin sa ne kamar yadda cikin suratul hujurati an ya koyi lama fi maitan fakaritu mu fattakullah in kana maganan mutum kana gulmar sa musamman kana faɗan mugun magana a kansa a gaban wani to kamar naman sa kake to kaga wannan mutum ya turba da zuciyarsa a cikin jini ke sai sa Allah yake cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta wanda kuma ya turbude ta cikin wannan abubuwan turbudewa har ma da wanda ban faɗa ba to wannan zuciya ta ta ta haɗe sai sa za ka ji a cikin addu'o'in manzon Allah Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha Allah ka sa wa zukatan mu tsoronka ka tsarkake mai ita kai ne fiyayyen mai tsarkakewa to kaga ita zuciya din nan dole ne mutum ya yi kokari ya rika tsarkake zuciyarsa da ayyukan alkhairi da aikin kirki da yawan ambaton Allah da yawan a zikirin Allah shi ne yake gyara zukata Allah ya gyara mana zukatanmu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a fatat ma'una sai sa Allah nan ya sifanta zuciyar Yahudu da kaman dutse saboda ƙarfinta amma akwai mutane wanda suke muminai ne su mutanen ce ne annabawa ne ma amma suna da ƙarfin zuciya amma ƙarfin zuciyarsu ba irin ta Yahudun bane misali lokacin da aka yi yakin badar da aka yi yakin badar yakin da aka karya kashin bayan kafirci yakin da ya kanta shi tsakanin gaskiya da karya an kashe manyan kafirai mutum saba'in an kama manyan kafirai mutum saba'in to wanda ya kama mutum saba'in din nan manzo Allah ka san daga cikin kirayin da Allah yake masa ko umarnin da Allah yake baki وشاورهم في الامر اذا عزمت فتوكل على الله وامرهم سوره بينهم na komai kafin ya zanta sai yayi shawara bayan zaman kan sallallahu alaihi wasallam saboda ya koya mana da kama su sai ya nemi shawara babban wazirin sa sai na Abubakar yace da Allah ne shawaran game da mutanen nan masu warin nan har yana cewa da Zubair bin Mut'im na nan ya zo ce suka mutanen nan masu wari na wallahi su ce sai ya fi zubar da mutum akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita makka ya je kira akwai da ya zo dawowa mutanen makka suka ce dama sun huta suna neman yadda za su yi tunda ya fita ya fita kenan ba zai dawo ba to jubair ibn mutum bai musulunta ba a lokacin bai musulunta ba shi ya yi tsamara shi je da yaransa to suka shigo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah baya rama wato yana rama alheri da alheri yace wannan mutum da ya mun wannan alheri da yana nan ya zo ta yanke mutanen nan masu wari wallahi sukan su gani yayi ta wasu sai na Abubakar yaya za mu yi da mutanen nan ya Rasulullahi ka gare yadda muke ba mu da karfi kuma ta yiwu a cikinsu a samu wanda za su musulunta in ma zuwa su musulunta ba za su ɗauki inda za su musulunta gaba za ka ni shawara ta rasu a kaɗe fidiya ko ya fahimci kanka annabi yake to na ji naka umar sai ne kace yace ya rasu ni shawara ta ba irin ta abubakar ba shawara ta shine abubakar ga dan uwansa wane ka bashi ya kasa kayansa ni ga dan uwana wani ka bani ya kashe kayana wani ga dan uwansa wani ka bashi ya kashe mutanen nan wallahi da mun tuka ba za su mana haka ba kashe mu dace annabi yake Allah karfi haka Allah yake yin mutanen da waɗansu za ga zuciyarsu saboda taushi hatta fi nono taushi waɗansu kuma karfin zuciyarsu takan fi dutse karfi yace dukan kuma kowa ya yi koyi da wani annabi kowa yana da salaf a cikin kowa yana da wanda ya koyi da shi ya ce kai kai abubakar zuciyarka misalinka kwatankwacinka kamar zuciyan annabi annabi ibrahim ne da annabi isa zuciyan kai sai na abubakar kamar zuciyan annabi ibrahim ne da zuciyan annabi isa annabi ibrahim abinda yake cewa ومن تبعني ومن ومن تبعني فإنه مني يا الله وانت يا الله وانت يجيني سنة نوا ومن عصيني فإنك غفور رحيم وانت يساب عني كما الله كان يغفر عني ويجين كيس هذا في كلام يتوشي النبي عيسى يتي إن تعذبهم فإنهم عبادك الله إن كان سد ما بين كره وإن كان في اللوم فإنك أنت العزيز الحكيم الله إن كنت تغفر عني kai mabuwayi ne kai ne mai sanya komai inda ya dace to kai abubakar zuciyanka ya yi daidai irin wannan manyan bayan Allah kai kuma umaru zuciyanka ya yi daidai irin na annabi nuhu da annabi musa annabi nuhu addu'an da ya yi ya yi addu'a saboda ya ɗaya da tsammani ya kira su da safe ya kira su da rana ya kira su a bayyane ya kira su a ɓoye duk sun irinsa zikiri sai mutum ya tsufa sai ya ɗauko jikan sa ta faɗa sai kaga wannan tsohon ka yadda ka bi shi ni ma kaka na yamin wasiya sai da ya shekara dubu ba hamsin yana kira cikin shekara ɗari tara da hamsin ya yana kiran wala bi da mu alfa sanatin illa hamsin ama yana kira na ka sai tsoho ya tsufa ya ɗauko jikan sa sai kaga wannan tsohon ka bi sai sai rabbi inni da wata komi lailan wa nahara ولن يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر جعلوا عصايا في آذانهم واستغفروا ثيابهم وأسروا واستغفروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إقرارا هذا دون النوع من كرا ليس هي ليس جاء مع الله بندي شكر شاء الله يكي ليس الله ربي لا تذر آية ربي من الكيفين ديارا Allah duk wanda ya balaga ya rike gida Allah karka bai innaka in tarau tudullu ibadaka in ka basu mai Allah batar da bayan ka za su yi wala yani bi kar za su kai wa illa fajiran kafara sai fajiri kafi Allah ya kawo dufa ne tafi da su Allah ya kawo dufa ne tafi duniya gaba daya kaga wannan mai karfin zuciya ne zai yi wannan annabi Musa da Fir'auna yayi ta masa abin da ya masa sai ya ce rabbana innis ala amwalihim يسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم Allah in da a gaya mu tsayin yake gani Allah ya ga ba wani kuɗi da dukiya da mulki ya sa yake wannan rashin mutunci inda baka ba shi ba ne ya Allah Allah ka rike dukiyar ka rike zukatan su ka sananta wa dukiyar su fala yumi wallahi Allah ba za su yi imani ba ta yi azaba da sun ga azabar da raɗi to shi ma annabi Muhammadu zuciyar sa irin ta annabi Ibrahim ne ta annabi Isa sai ya karkata kan ra'ayin sayyidina Abubakar aka karbi fidiya a dalilin na aka samu Abbas ya musulunta aka samu ɗan suka musulunta yanda Abubakar din yayi a sayyidina Abubakar ya tsammani amma ban da haka Allah kan ya ji so a yi na Usman na Umar nan Allah ya ji so a kashe su ne yace ku duka bayan kasa da jinin su hatta ya tuna su dar turiduna ardud dunya wallahu yuridu al-akhirah sai na mur bayan nan sai ya samu kai na Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kuka yace kukan namu ne mu yi tare ko naku ne in taya ku sai yace ai kaji kaji kaji abin da ya faru shawarar nan da aka yi Allah ya fito a yi shawarar sa a kashe wannan mutane haka Allah yake yin bayansa waɗansu yau suna da ƙarfin zuciya waɗansu kuma suna da sassauci amma ana so mai mulki ya zama yana da guda biyu wani lokaci ya zama mai sauki wani lokaci ko ba sauki saboda idan sauƙin ka yawa a mulki to za a rena ka za a taka ka a yi abin da ya faru da sai na usman kenan zamanin ka zamanin sai na abubakar lokacin ba wanda ya masa haka zamanin sai na umaru waye kuskure wani abu sai hadisin manzo Allah ne fa da kira ke faɗa a zamanin saboda umaru bulala ya ce in ka bari hadisi ba kawo shaida ba sai sa maka bulala amma zamanin sai na usmanu saukin sa yayi yawa yana kan mimbari ma an saba kwashi sandan sa a karya ta da yake sai shida zoben da ake buga tam na na na na gwamnati yana zaune a kan rijiya ya zane ya faɗi aka yaje rijiyan ba gani ba to kowa ma sai rubuta leta ya ce daga shugaban kasa tun da ba wata alama al'amura suka birkice dama Allah ya annabi ya gaya masa wata yana manzo Allah yana ɗakin yana yana zaune a ɗaki sai aka zo aka yi masa sallama aka ce masa sai na Abubakar ne yake sallama yace ku ce ya shigo a yadda yake bai canza ba ya shigo ya gama abin da zai yi ya fita kan an jima aka zo aka yi masa sallama yace waye ne aka ce Umaru ne yake ku ce ya shigo ya shigo ya gama abin da zai yi ya fita sun haka zuwa ka ce ana sallama ya ce wayan ce Usman ne yake ku ce ya dakata sai da ya tashi ya sake gyara fitaransa ya gyara zaman sa ya zauna ya ce dole in ji kunyan wanda Allah ke jin kunyan sa sai na Usman na farko da sai na Abubakar ya shigo ya ce ku ce ya shigo yana masa albishir da aljanna Umar da ya shigo ya ce ku ce ya shigo yana masa albishir da aljanna Usman da ya shigo yake so ku ce mata a zamanin sa kofar fitina za ta bude bayan an mata albishir da aljanna a zamanin sa kofar fitina za ta bude kuma har har duniya ta nade ba za ta rubuwa to bayan shekara shidan nan a lokacin fitina ta bude shi kansa miya go wato kashe shi aka ji aka kuma abin da ba su mamaki ba kawai karna so kashe shi ba a musulmi ne samari wanda suka taso daga baya bai san gurbayin da aka yi ba hadda dan sai na Abubakar ya ce shi ta ciki ya kama gemun sai na Usman sai yace masa da ka san inda baban ka ke ganin mutuncin gemun nan da ba za ka yi gemun nan haka ba tun da ganin sai jikin sai sanyi sai ya fita sai na Ali ya sa yaran sai damara su su kare suka sai ta Yakubu gida suka dan dan dan dan masu tada hankali suka hana a shigar masa da abinci ko ruwa gidansa masu kiza suka shigo ta baya suka tsallaka katanga suka same shi yana karatu ya bude littafi wato mutaful usmani yana karanta alqur'ani ya zo daidai fa sayyatikahumullah to kaje shi jibiye kasu akai kuma yana azumi rana manzo Allah ya fito masa yace za ka sha ruwa nan ko za ka sha ruwa a wajen mu yace zan sha a wajen ku sannan aka ji to tun daga wannan lokacin kowar suna ta bude har yau bata rufu ba da kaga bayan Allah haka suke waɗansu Allah ya zuciyarsu da ƙarfi waɗansu zuciyarsu da taushi amma mai mulki ya kamata ya zama ko shugaba jagora dole ya zauna da yana da zuciya ya san lokacin da zai amfani da fushinsa da kuma lokacin da zai yi sassauci in ba haka ba lamura sai su faɗe su birgice gaba ɗaya dole ne su gaba ya sa takalmin karfe wani lokaci ya taka wannan in ba haka ba ba za su ba haka zukatan adam suke Allah ya tunsa zukatanmu Allah ya gyara zukatanmu albarkar manzon Allah sallallahu Allah ya ce fa tatma'una ya ku mu'minai waɗanda suka yi imani sun kuna kwaɗayi an yi minu lakum cewa su waɗannan yahudu su imani tare da ku wa kar kana fariqun min yasma'una kalam Allah kuma ya kasance wani bangare daga cikin yahudawan nan suna jin sun ji maganar Allah wayannan mutanen da annabi Musa ya tafi da su wa kara Musa ya qaumahu sab'ina rajulan min miqatina wanda aka kashe su dinnan cewa a ta ya ayi Allah yana cewa ahlakta min qabl wa iyaya ya Allah ya Allah ai da ka kashe su kun kafin mu tafi mutane na sun cewa ba ni kake su ba to wayannan mutanen su ne fariqun minhum wani wani jama'a daga cikin yahudu yasma'una kalam Allah suna jin sun ji maganan Allah ko suna ji ko kuma a'a ba waɗancan mutanen da Annabi Musa ya tafi da su suka bayin din nan ba wanda suka ji maganan Allah suka ce arina Allah jaharatan bayan sun ji maganan Allah suka ce a to tunda mun ji maganan kan Musa sai ka gwada mana ubangijin ka kuru kuru yau sai tsawa ya zo Allah ya sa mala'iku su musu tsawa suka mutu Annabi Musa ya addu'a aka dawo da a'a kalamin Allah ya nan in ma ba wannan ake nufi ba ana nufin kalam Allah maganan Allah da ke cikin at-taura yasma'una kalam Allah suna jin maganganun Allah wanda ya turo musu annabi Musa da shi a cikin at-taura a kuma yuharrifunahu bayan ga yadda Allah ya faɗa amma su sai suna canza magana ai tun daga kisan su ma mun gane ya ra'ayinsu yake mun gane ya hankalinsu yake mun gane yaya suke Allah ya ce ku shiga gari kuna masu sujjada sai suka shiga gari suna masu jada gindi kaga sun canza maganar Allah ku shiga gari kuna masu cewa hiqqatun sai suka shiga suna cewa hiqqatun fi sha'ati kaga sun canza maganar Allah haka in Allah ya ce musu ku yi kaza sai su yadda ransu yake to haka suna jin maganar Allah yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu sai suna juya maganar Allah yuharrifuna al-kalima amma wadihi يعرفون الكلمة من بعض مواضيعه duka ya zo min ba da ma'aƙalu kuma sai bayan sun fahimci maganar Allah sannan sai su juya ta yadda suke yi idan lokaci ya ja wai sai manyan su taru su duba littafin Allah sai yanzu kam hukunci kaza ya kamata mu canza shi da kaza hukunci kaza ya kamata mu canza shi da kaza haka suke cikin za a taura don haka yanzu zai wuya ka samu asalin littafin a taura yadda Allah ya saukar da shi haka injila na annabi isa da wahala ka samu asalin injila yadda Allah ya saukar da shi suna nan daban daban daban daban sun ji guda saba'in kashi kashi yadda kiristocin suka yarda da su ma guda hudu ne ko guda biyar akwai bible akwai to matthew Bible according to Luke, akwai Bible according to John, akwai ga sunan dajin guda biyar ne ko guda wanda suka yarda da su suma. Haka babu kwaya ɗaya wanda za a ce yau wannan shi ne Allah ya saukar tanun annabi Isa, injila kenan ko tanun annabi Musa a taura kenan. Saboda ne sun jujjuya abin da yake ciki, sun cire abin da ya daidai abin da bai daidai da sun zuciyarsu ba. sun sa wanda ya daidai da son zuciyarsu in abu ya yi daidai da son zuciyarsu su tabbatar da shi wanda bai yi daidai da son zuciyarsu ba su cire shi su canza su harrifuna kalima a fatatmauna an yi minu da kuma karkana fariqu minhum yasmauna kalam Allah sun ji maganar Allah a saura kuma yuharrifunahu sai suna juya shi min ba'di ma aqaluhu bayan kuma sun fahimci maganar Allah ba wai akan jahilci suka yi ba ko akan rashin sani ha suna da cikakken sani suka yi ma'ana da gangan suke yi saboda suna sani wa hum ya'lamuna suna sani suka yi haka da su aikin nan akan jahilci ba sun san cewa ga yadda Allah ya faɗa amma suka canza kaga mu namu alqur'ani Allah ne da kansa ya kiyaye kayansa Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'ani ko mu za mu kiyaye kayanmu shi yasa babu yadda za a yi za alqur'ani ya tabu alqur'ani nan yanda muke karanta shi a yanzu haka ya sauko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu ƙari babu rage to kaga nan Allah yana mana wa'azi mu ma kar mu yadda mu irin na yahudu yahudu Allah ya sauko musu da littafi suka juya suka bi wani abu daban wanda ba shi ba to mu ma kar mu yadda mu haka a fatatma'una an yuminu lakum shin kuna kwaɗayi ne su imani da ku a fatatma'una an yi biyu kuma karka na fariƙun minhum ya kasance waɗansu jama'a daga cikinsu ba dukansu ba saboda su ma yahuda akwai na kirki a cikinsu laisu sawa'a min alil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir to kaga sai sa Allah yace minhum daga cikinsu akwai wanda suke jin maganar Allah a fatar mu rayu da kana farko ne sunan kalam Allah sun ji maganar Allah cikin asura sun mai harifunahu sannan suka juya suka sa sun zuciyarsu min badi ma aqaluhu bayan sun hankalta sun fahimce shi sun san ko ne ake Allah yake nufi da shi ba kan jayar da suka yi ba wa hum lamuna alhali sun sani za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da mu kuskure Allah ya mana gafara Allah ya cikin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shugabanmu da alkhairi wanda ya ga wannan wuri Allah ya masa Allah ya biya bukatarsa duk wanda yake da wata damuwa Allah ya yi masa barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya danta wuyayen mu cikin wannan wata Allah ya mana rahama cikin wannan wata duk wanda ya zo wannan wuri Allah ya san shi ya san bukatarsa Allah ya biya Allah ya ba mu kasan mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحق فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين الحمد لله